عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء
الذي فتح أولاد شيخ الإسلام الشيخ قائد عثمان بوكي رضي الله تعالى عنه أن كان رسول الله رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ko kuna nan lokacin da mutuwa ta zo ta zakewa annabi yaqubu lokacin da ya kira 'ya'yansa zai musu wasiya zai bar duniya ko kuma halarta إذا ذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لوكة دكيا يا أنت ما تعبدون من بعدي تريد أن لوكتنا ياي idan na mutu me za ku bautawa ba ma ce wa za ku bauta ba ce me za ku bautawa mata abu duna min badi me za ku bautawa bayan na mutu قالوا suka ce na budu ilahaka za mu bauta ubangijinka wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahima da isma'ila da ishaqa ilahan wahida shi annabi yaqubu dan annabi ishaqa ne to an hada kakansa ibrahim da babbansa da babansa saboda babba kullum yana matsayin uba ne na budu ilaha ka za ku bauta ubangijin ka Allah kenan wa ilaha abayi ka ubangijin iyayenka annabi Ibrahim da annabi Ismail kakan manzon Allah kenan da annabi Ishaq kakan dukkan bani Isra'ila kenan ilahu wahidan wanda babu wani Allah ma ban da shi shi kadai ne ma Allah gaba daya ba Allah waɗannan kadai da lissa ba ne shi Allah kowa da kowa ne Allah komai da komai farko da ƙarshe wana da mu dai musulmuna mu masu jawuwa ne masu sallamawa ne gare shi shi Allah
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan al'umma kenan al'umma ta gari wadda za a samu annabi ibrahim yana cikinta da annabi isma'il da annabi ishaq wannan al'umma kenan kada kada ta riga ta yi zamanin ta ta wuce tilka ummatin markarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abin da ta aikata wa kanta shine za ta samu za ta samu wa lakum ma kasabtum kuma abin da kuka aikata wa kanku shi za ku samu kawai mutum ba zai ce ni dan wani ne jikan wani ne sai ya kwanta ba a'a kai ma ka zama wani ne annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam yana cewa saboda tsoratarwa tunda yake yana da sifa guda biyu shi bashirun ne shi nazirun ne ba zai yi bishara kawai ya bari bayin nizara ba yace يا فاطمة سليني ما شئت من مالي يا أبني أنك من لا شاء ki tambaye duk abin da kike so na dukiya na amma karki yi tsammani in baki bauta Allah ba zai iya wadatar da ke annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da duk duniya ma gaba da amma da shirin ta ta kadai ta Allah da ma kazaba da kuma kazabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu ba za a tambaye ku abinda suka aikata ba ba za a tambaye su abinda suka aikata ba kowa na san ina yi tafi da shi
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا او نصاري تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سنجي duk mai son shirya sai dai zan ba yahudi in ji yahuda duk mai son shirya sai ya zan ba nasari in ji nasarawa wa gado kunu hudu na nasari ta tabi in kun zama haka kun shiri kenan yanzu kuma abin da ma duniya take wa mutane duk gaba da hudu ba kenan duniya tana gaya wa kowane mutum kai ka ji ko ka tsotsin son kuɗi ka zama kaman ba yahudi son mulki ka zama kaman nasara ya shine zai fi da kai malamai ai kana ganin suna zuwa gidan masu kuɗi sarakuna suna zuwa gidan masu kuɗi wani ne kowa yana zuwa gidan masu kuɗi kuɗi za ka nema tara kuɗi ka zama wani abu in ka tara kuɗi ka yi mulki shi kenan ka gama kenan kunu hudan ku zama yahudawa da son kuɗi bauta kuɗi kamar yahudawa au nasara ko ku zama masu bautan mulki kamar nasara in kun yi ga ta ta du za ku gane ka gado ku nuhu da na masari ta ta du kul ka ba da amsa ka ba millata ibrahim hanifa ba dai mu zama bayin kuɗi kamar yahudawa ba ba za mu zama bayin mulki kamar nasara ba hanyar annabi ibrahim din nan wanda take kadaita allah take bauta allah ita za mu bi bal millata ibrahim ne ba hanyar allah daidai da annabi ibrahimu ba ta bautan kuɗi ba ta bautan mulki ba ba ma kana min mushrikina shi annabi ibrahim a yahudawa suna tinkawo suna jikokinsa ne suna takama nasara suna tinkawo suna jikokinsa ne suna takama arnan makkawa sun ce su jikokin annabi ibrahim ne to shi da an ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana musyrikin Allah ya kare ya kare ta kashi uku duk gaba daya annabi ibrahim bai zama ba yahudi ba shi ba ba yahudi bane ba wani sare ba kuma ba cikin arna mai kadaita Allah ne amma kana ba cikin mushrikai بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون abin da za ku yi ba wai hudubar duniya za ku ji ku zama bayin kuɗi kamar yahudawa ba ba wai ku zama bayin mulki kamar nasara ba a'a qulu amanna billahi kuce kun yi imani da Allah wa ma unzila ilayna da duk abin da aka saukar muku na alqur'ani qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim da abin da Allah ya saukar wa annabi ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da Rasbad jikokin su jayan annabi Yaqubun kenan وما أوتي موسى وإيسى من إيماني دا الله أبن دا الله يبوي أن موسى التوراة جنا وإيسى دا أبن دا الله يبوي أن إيسى إنجيلا جنا قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم دا دكا أبوبا دا الله يبوي أنباوا daga gare shi zuwa gare su mun yi imani da shi da hannuwar riku bai na ahadin minhum mun mun yi imani su gaba ɗaya ba za mu ware waɗansu ce mun yi imani da waɗansu mun imani da waɗansu ba dole ne musulmi ya yi imani da dukkan annabawan Allah dole musulmi ya yi imani dukkan littattafai da suka zo daga Allah dole ne musulmi ya yi imani da samuwan mala'iku saboda haka shi wannan shi ne imani ƙulu amanna billahi wa ma'unin ilaina ma'unin ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa nasrani wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya annabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu bambanta tsakanin su ba yahudu sun imani da annabi musa sun kafircewa annabi isa nasara sun sun yi imani da annabi isa sun kafirce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne mutum ya hada dukkan annabawan allah ya imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum wa nadu mudi muslimuna masu miƙa wuya ne masu jawuwa ne lahu zuwa ga allah na da muslimu آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم dukkan mutanen duniya in su imani irin naku din nan cewa mun yi imani da Allah da abin da Allah ya saukar wa annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da jikokin Ibrahim din ‘ya'yan annabi Yaƙub kenan da dukkan ma abin da Allah ya saukar wa annaba gaba ɗaya duk wanda ya imani da waɗannan gaba ɗaya shi ya sallama wa Allah ya miƙa kansa wa Allah to duk wanda ya gaba waɗanda suka yi gaba gadi da dau su ne suka shiryu ba wanda suke ja ku zama bayin kuɗi kamar yahudawa ku shiryu ku zama bayin mulki kamar nasara ku shiryu a sallama wa Allah sallama waɗannan bayin Allah da imani da abin da Allah ya su da shi shine shirya fagadi ta da wayin da wallau in ko suka kau da kai suka zaɓi wani abu banda wannan wayin da ba mun fi shiƙa suna cikin saɓani wa zai fi ka humullah Allah zai idan maka su wa huwa shi Allah shine as-sami'u mai jin kowa al-alimu masanin abin da kowa ke ciki
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سواد الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون samun wannan alheri kai imani da Allah da dukkan annabawan Allah da dukkan littattafan Allah da dukkan mala'ikun Allah kai imani da su ka miƙa kanka wa Allah shine rini kenan irin na Allah Allah ya maka kyakkyawa rini kenan masu rini in za su yi rini sukan ɗauki abu fari ne su mai da shi baki ko su mai da shi ja ko su mai da shi kore Allah ne kaɗai ke ɗaukan abu baki ya rina shi ya mai da shi fari kamar yadda ake ganin furfura a gemunan mutane da baƙaƙe ne Allah ya rina furfurar ya mai da ita fari sai muka ta Allah wannan irin rini ne na Allah wa manatar min Allah ya tibba wa Allah iya rini ba wanda ya kai Allah iya rini wa nanu lahu abidun dukkan mu gabaki ɗaya masu bauta wa Allah ne mu bayin sa ne
قل المحاجون لنا بالله وهو ربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ونحن له مخلصون قل غياب يا رسول الله غيا ويهودا وند نصارى masu cewa duk wanda baya kan addinin su baya kan komai ba zai shiga aljanna ba suna muku jayayya suna jayayya da ku a tuhajjuna na za ku tsaya kuna jayayya da mu a cikin shanin Allah وهو ربنا وربكم الله شيني أبنجم شيني أبنجمكم يا ذا بأنبا وأشجنكم وما يا ذا من أن محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا مجابورا أنبا دقبا كده هرناكم دبارها لتهاجوننا بالله هو ربنا وربكم الله شيني أبنجم والله شيني أبنجمكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ayyukanmu da muke yi su ne namu wa da kuma amalukum kuma ayyukan da muke yi shi ne naku wana nu mu dai muku da suna mun tsarkake zuciya mun tsarkake addini mun tsarkake hali wa Allah shi kadai muke da shi
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن الله من كتب شهادة عنده من الله والله غافل عما تعملون
تتعجبنا بالله هو ربنا وربكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون كوكم ذات يجيوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبار كانوا هودا أو نصارى ذات يجيبوك وأن الدين ناكو باشد أسدي النبي إبراهيم Yahudawa ba Yahude ne, annabi Ibrahim in ji nasarawa ba nasare ne, am ya kuru da inda Ibrahima wa Isma'ila wa Isaka wa Yaquba da Isaka ɗansa da Isma'ila ɗansa da Yaquba jigansa ɗan Isaka kano sun zama hudan au nasara abinda suka rike yahudanci ko nasaranci in sun faɗi haka kulantum alamu amillah ko kuka san ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub ko allah ne ya san su allah ne ya san su allah ga ya ce su ba ka da ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim ba ba yahudi ba ba ba nasara ba ba nasari ba kulantum alamu amillah ومن يظلم من كتم شهادة عنده من الله أجدين الظالمين باب الظالمين ده في وأن يقول شهيدا الله شهيدا الربو تسبو في النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة amma yahuda sai suka koye suka canja na tin in ka zo ka karanta ka dubi manzo Allah sai ka ga daban saboda sun koye shaida a cikin dukkan azzalumai ba zalimin da yi wanda ya koya shaida daga Allah amma Allah bi ghafirin amma ta'amalu Allah ba mai barin abin da kuke aikatawa bane
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun tilka ummatun wannan al'umma kenan fa Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da mabiyansu mabiya addinin su wannan su ne al'umma ta kwarai qad khalat ta yi zamanin da ta wuce laha ma kasabat abin da ta aikata ke gare ta wala kun ma kasabtum ko kuma abin da kuka aikata shine gare ku abin da suka aikata ba zai amfane ku ba abin da kuke aikatawa ko ba zai cuce su ba laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tus'aluna ba za a tambaye ku amma kanu ya'maluna abubuwan da suka aikata ba
فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina annabcinsa yana da shekara goma sha uku wanda aka yi su a makka ya dawo madina ya shekara goma shine ya shekara ishirin da uku kenan a cikin kisar da aikan Allah da ya dawo ma- da ya dawo madina sai aka umarce shi ya fuskanci kudus ya yi sallah shi ko yana so a bar shi a kan kiblar kakansa annabi ibrahim shine kaba amma Allah mai iko sai ya sa shi don jarraba ya bi Kudus da ya bi Kudus ɗin nan kafirai sun ji daɗi shi kenan yanzu kan mun zo kusa gashi yana sallah a kiblanmu yana sallah a kiblanmu يقول سبحان من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها bayan annabi ya yi sallah a kiblar yahudawa din a watanni goma sha sai Allah ya juya shi ya koma da sallah ya dubi kiblar makka kiblar kakansa annabi ibrahim Allah ke ba da labari bari ka gani waɗannan wawayen idan mun juyar da kai ka koma kiblar kakanka za ka ji abin da za su faɗa za su ma wallehun an kiblati mullati kanu alaiha me ya juya su ka bar ibla da da suka zo suna sallah me ya juya su yanzu kuma qul lillahi al-mashriq wal maghrib in lokacin yayi sun faɗi haka kace musu da gabar da yamma dunna Allah ne Allah ko shi ake wa bauta gabar da yamma duk na Allah ne shi ne rabbul mashariki wa rabbul magharib shi ne rabbul mashriqain rabbul maghribain shi ne rabbul mashriqi wal maghrib قل لله المشرق والمغرب يهدينا شيئا من يشاء وان قداما إلى صراط مستقيم زوا هنيا مريديشيا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
وكذلك هكذا جعلناكم أمة وسطا mun mai da ku al'umma mai daraja matsakaiciya ah, ta- ba ba mai tsanani ba mai tsanani kamar yahudanci ba ba mai sakaci kamar nasaranci ba al'umma matsakaiciya mai daraja litakunu shuhada ala nazi domin ku ne za ku yi wa mutane shaida a lahira wa yakuna rasulu alaikum shahidan ku kuma annabin ku sallallahu alaihi wasallam ya muku shaida لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه wannan canje-canjen da muka yi muna a ce ka dubi iblar ibrahim da ka zo nan aka ce ka dubi kudus yanzu kuma an canja an ce koma iblar annabi ibrahim din ka'aba muna yin muna yin wannan ne don mu gane mai yattabiwar rasula wanda zai bi annabi duk ta inda annabi ya juya zai juya tare da shi duk ta inda annabi ya juya zai juya tare da shi mai yan kaliwa na agibai mu gane ko waɗanda suke su bin son zuciya abin da ya hada da ba mu gane ba yau a ce abin nan gobe a biya can yau a ce a dubi nan gobe a ce a dubi can mu gane ba to wannan ba mabin annabi kenan annabi kan duk inda ya fuskanta nan ne fuskar fuskar musulmi nan inda musulmi zai fuskanta Ah, ummatan wasadan litakunu shuhada ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إن أنا من يتبع رسوله ومن ينقلب على عقبيه إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم a idan an je lahira an sha wahala malamai za su ci kai wannan irin zafi ya kamata mu nemi wani bawan Allah ya roƙi Allah Allah ya ɗauke mana wannan ya kawo mana au a auna kaya a sallami kowa da kowa sai ya je wajen annabi adam a ce annabi adam duk wanda ka gani nan in ba mala'ika bane ba aljari bane ɗanka ne to ga yadda halin mu ya kai roƙa mana Allah Allah ya sallami mutane a yi awon kaya annabi adam ya tun da nake ban taɓa shi tsoro irin yau ba ni ma yanzu ta kai na nake yi karin ji zan roƙa muku abin da kuka nema din a tada magana ɗan abin da na ci a cikin aljanna ni da hawa ku je wurin wani je wurin annabi nuhu shine yaje gwagwarmaya da kafirai masu tsami a je wajen annabi nuhu a gaya masa ya annabi nuhu kai ne uban annabawa kai ne kaza kaza kai ne kaza ai masa kirari ga yadda muka zama ka dube mu ka roƙi Allah ya sallami jama'a a auna kaya a sallami jama'a annabi nuhu sai ya ce tun da nake ban taɓa jin tsoro irin na yau ba a Allah ya yi bishi saboda haka ni ba zan iya roƙonsa ba kada je zan roƙe shi a ce a yi ta taɓa yin mummunan roƙowa al'umma rabbi la ta zai arzar da mai kefir da yaron ku je gaba ku je wajen annabi ibrahim shi ne khalilu rahmani watakila zai iya ka je wajen annabi ibrahim shi ma faɗa masa haka shi ma ya ce haka nafsi nafsi a je wajen annabi musa shi ma ya faɗi haka nafsi nafsi a je wajen annabi isa shi ga ba zai faɗi koma ba ce ku wuce kawai yau ba mai iyawa sai annabi muhammadu wuce kawai ba wata magana wuce sai annabi muhammadu daga zuwa wajen annabi muhammadu sai annabi muhammadu ana da ha yau sai ni yau sai ni yau ka sai ni sai ya faɗi ya sujjada wa allah ya ce rannan allah zai buɗa masa wani irin kirari wanda bai taɓa dan suwa a zuciyarsa bai ta wa Allah kirari ta Allah kirari Allah ya daga kanka mai kake so yace ceto nake so al'umma ce ka daga kanka an yi an baka ceto an baka ceto sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai ya zo ba awun kaya annabi nuhu wannan ya zo da al'ummarsa annabi nuhu na aike ga wajen mutanen ga ya kai ya kai da gaje na je na musu wa'azi dare da rana a bayyane da koyi su faɗin abin da suka yi sai gudu to kun ji annabi nuhu ya isa da aika na wajen ku ba ku karɓa ba ja ma ja na yin bashir wa'azi ko sau ɗaya ba wanda ya mana wa'azi ko sau ɗaya ba wanda ya mana wa'azi to ka ji ruwa ashe baka isar da aika na ji na isar da aika ka ya Allah kana da shaida eh ina da shaida al'ummar manzon Allah sun san abubuwan da suka faru tsakanin mu da al'umma ta innahu azawni wata umman lam ma do waldu illa bazara makaru makar kubbara wa qalu tadrun alihatakum wa la tadrun wudda wa la suwa wa la yahusa wa la tadra ba irin wa da mu ku ji yadda ba diga nan sai mu zo sai ubada bayanin yadda annabi Nuhu da mutanen su suka yi duka ba annabi Nuhu gaskiya mu karyata kafuransa Allah ce ina kuka zaɓi wannan labarin mace annabin ka ne ya zo da littafi ya karantar mana da wannan a shi kenan magana ta ƙare ya sallami annabi nuhu da mutanensa sai annabi hudu annabi salihu annaba duka zai harai zo kanmu mu kuma zai annabi ne zai mana shaida ummatan wa zai ta kunu shahadara nasu ya kuna rasula lakum shahida amma ja'alna al-qirata allati kunta alayha إلا إن أنا من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وأن الأمرين canji al'amari ne mai girma sai wanda Allah ya shiryar da shi shi wanda ya sallama wa Allah gaba daya wa nan da mukhri suna in in can eh wa ma kana Allah li zai imanakum sai sahabbai suka ce ya rasulullahi suwa ne su riga sun mutu ba su canje kibla ba su kuma ya suke Allah ce gaya musu ai kowa yi min ibada ba zan tozartar da ibada ta ladansu yana nan ladansu yana nan don ba su kawo lokacin da aka yi wannan canji ba amma ka Allah ne zai yi mana ku inna Allah sani Allah ra'u mai tsananin tausayi ne bin nasi ga mutane rahimun mai jin kai ne
قد نرى تقلب وجهك في السماء
تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضيها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل أما يأمرون وتعملون hakika ubangiji ina ganin ka ya rasulullah ina ganin ka dan ne ta kallo waje kirista lokacin da kake jujjuya fiskarka asaba kana roƙo mai da ku kibrar kakanku kana roƙo na ina ganin ka falmalliyar nan ƙiblar kan karkaya za mu juyar da kai wajen alƙiblar da za ka yarda da ita wadda kake so din yanzu za mu canja walli wajen ka daga yau ka juyar da fuskar ka shadar masjid harami wajen wajen ka'aba wato walli wajen ka shadar masjid harami wajen masallaci bai kurma to daga nan an canja kenan an canje kibla kenan daga nan a kibla yadda take idan mutum yana cikin masallacin harami to ka'aba ita ce kiblarsa idan mutum ya fita wajen harami masallaci shi ne kiblarsa idan mutum ya bar makka to daidai makka nan ne kiblarsa tun da yake ba za a iya iyakancewa ba saboda haka ɗan dare ta kalli waje da zama yi balluwar da yana kiblatin tarbiya daga yau kwalli waje ka shaɗa da masjidil haram yana waɗanda aka canji sallah tare da su sun yi sallah sai suka je suka tadda waɗansu mutane suna sallah tsohuwar kibla sai suka ce wallahi mun yi shaida an canja kibla yanzu makka ake dubawa yanzun nan muka yi sallah da annabi makka muka duba wayannan suna cikin ruku'u sai suka juya suka juya suka juya suka koma kan kallon kiblan makka wal walli anna kiblatan tardiha wa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum duk inda kuke a duniya ko gabar da makka ko yamma da makka ko arewa da makka ko kudu da makka ko kusurwoyi makka za ku duba ku dubi wannan kibla ita za ku duba ku ibada wallo ya kashe da masjid haram fa yi zuma kun dubi inda kuke ba dubu juwa kun shafa da ku ku juwa fiskokin ku wajen ka'aba wa inna allazina utul kitaba la ya'lamuna anna al-haqqa min rabbihim haqiqa malaman yahudawa da nasara sun riga sun karanta a cikin littafin annabin ƙarshen zamani zai yi sallah a kibla biyu sallan kibla ta yi sai zai dubi kiblar kudur ya sallah zai dubi kiblar makka ya sallah su sun riga sun karanta haka littafin su a wani da uzu kitaba da ya lamu na nan akumin rabbihim amma Allah bi ghafilin amma ya amalu Allah ba zai bar abin da ake yi ba ba zai rafkana ba
وليجزيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وبعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أسود النم يهوداوا don ka juya kana duba makka kana sallah ba za su yi wannan kiblar taka ba amma an tafi ta bi kiblar da kai ko tun daga yau ba za ka zake duban kiblar su kai ibada ba kuma ba abun ta bi kiblar ta ba kuma nasara da yahudu su ma ba wanda yake bin kiblar dan uwansa ainihin nasara wato ina girmama gabar ne makanin sharqiyya shi kuma ba yahudi yana girmama yamma ne ما كنت بجانب بالغربي إذ قضينا إلى موسى لم su yamma shi ne kiblar da suke girmamawa su yahudu gabar su ne kiblar da suke girma su su nasara ba an tafi tabiyin kiblar da hau ba ba su fi tabiyin kiblar ta ba wani ta ba ta awa a hau wallahi da kaddarawa za ka bi son zuciyarsu in bari ma ja ka bi bayan wannan ilimi ya zo maka an nuna maka innaka idan lamina zalimin in ka haka ka zalunci kanka wannan magana annabi yake gayawa amma ana nufin mu al'ummarsa ne bayan ilimi ya bayyana maka na musulunci kar ka yadda ka bi son zuciyar wani ka bar musulunci
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون آه، su Yahudu da Nasara sun riga sun karanta sifofin annabi tsaf sun san shi kamar yadda mutum ya san ɗansa haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Salam ya ce ai sani na da annabi ya yi sani na da ɗana domin ɗana ɗana ne ko tun ba haife shi ba in an haife shi kuma mai yiwuwa ne ko uwarsa ta yi ha'inci amma annabi yadda na san shi nan ba zai canja ba ya rihu na hu kama ya rihu na abu na abu wa inna fariqan minhu waɗansu daga cikinsu da yaktubuna al-haqqa suna koyi gaskiya ne na zuwafin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamuna sun riga sun san gaskiya الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين الحق من ربك ولا تكونن من الممترين يا رسول الله kai ne kake kan gaskiya kai ne kake kan gaskiya gaskiya daga ubangijinka alqur'ani gaskiya daga ubangijinka wannan addini naka sallallahu alaihi wasallam alhaq wannan gaskiya min rabbika daga ubangijinka yazo maka wala takunanna karka zama ba za ka zama mumtari daga cikin masu shakka ba
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها هو الناس يهودا وسنادا مفسكنتسو نصارى سنادا مفسكنتسو كما مسلمي كنا da mafiskantarku wa muwalliha wannan mafiskantar ita ce suke fiskanta su yi ibada ولكل وجهه موليها فاستبقوا الخيرات kuyi ganga to kuyi rige-rige na aikata aikin alheri kamun rai ya wuce kai warwaso kai aikin alheri tun lokacin ranka yana nan da kai ake kai mai rai wanda ya mutu ya riga ya mutu wanda bai zo bai zo ba da kai ake yi ka yi warwaso ka zuba alheri cikin rayuwarka fastabiqul khairat aina ma ta kunu ya tafi kumullahu jami'a duk ta inda kuke a lahira in lahira ta za a ɗebo ku a kawo ku filin tashin kiyama aina ma ta kunu ya tafi kumullahu jami'a inna Allah sani Allah gadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abun da ya ga daman yi
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وإنه للحق من ربك وما الله من غافل أما تعملون ومن حيث خرجت تقو إنا كفتو ba wai a cikin makka kadai ba a duk duniya ta ko ina ka fito ka dubi ka'aba ka yi ibada ka'aba ita ce kiblarka abin yanzu karanta ta inda ka fito duka ko walli wajen ka ka fiskantar da fiskarka shekar almasjid haram ta wajen ka'aba Ah, wa inna hu lal haqqu min rabbik wallahi wannan magana shine gaskiyar da yazo maka daga Allah wallahi bi ghafilin amma ya amalu Allah ba zai bar abin da kuke aikatawa ba ina sani da shi ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشون ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون dan na ta maka duk ta inda ka fito ya rasulullah duk inda ka bullo walli wajhaka ka miƙa fiskar ka shaɗar masjidil harami ta wajen masallaci mai alhurma abin da yasa Allah ke cewa shaɗra ta wajen saboda wahalan fuskantar alƙibla din yanzu ko daga waje in aka yi dogon sahu kaga waɗansu wanda suke kudu can da wanda suke arewa can ba su fuskanci ka'aba din ba domin an riga an wuce fadinta haka kuma in aka iso wajen muri mai nisa ta inda duk aka fuskanta ba za a samu ainihin ka'aban ba shi yasa kai ta wajen ta wajen ta wajen in an fuskanci ta wajen dai an yi tiyadi to yayi ومن أجل خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وإذ ما كنتم عند كوكي فولوا وجهكم شطره فسكنت فسكوكي وجن masallaci mai alhurma ka'aba kenan biyar lagun na ta da hujja domin kada kafure su zama samu hujja a kanku yahuda nasara da arna illa allazina zalamu minhum sai da wanda suka yi zalunci daga cikin su wala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kada in ji Allah wa yutimma ni'mati alaykum hakika zai cika ni'ima ta gare ku wa la'allakum tahtadun kuma za ku gane ku shirya
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أين تكا مكن إمومي كم تندنا أيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكينكو حقيقة أنا تكا مكن إمومي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم yana nan yana karanta muku ayoyi na yana cikin ku uzakkikum yana tsarkake ku daga barin shirka yana tsarkake harshen ku da zuciyoyinku da halinku yana tsarkake ku wa uzakkikum allimukum alkitaba yana koya muku alqur'ani da rubutu wa hikmata yana koya muku hadisi sunnoninsa wa allimukum ma lam takunu ta'lamun yana koya muku abin da da can ba ku sani ba ai alheri yayi
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun fazkuruni ku ambace ni azkurkum ni ma an ambace ku idan mutum ya ya ya kira Allah ya rabbi Allah zai ce ya abdi ya bawa na ku ambace ni ambace ku Allah ya gaya bani Isra'ila wazkuruni watallahi ku ku tuna ni'imomin Allah ku ambace su amma mu kam Allah ya ce mu tuna shi mu ambace shi ba wai ni'imomi kadai ba Allah gaba ɗaya shi za mu tuna za mu ambace shi fazkuruni azkurkum washkuruni ku gode mini akan nimomin da na yi muku wanda ba sa idayuwa fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni kada ku butulce mini na riga na muku ni'imomi masu yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuzuha ko kun so mu kidaya ni'imomin da ne ku ba za ku iya girgikewa ba washkuruni wala takfuruni يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا مؤمني idan wani abu na ibada yana nema ya gagare ku ku taimaki kanku da haƙuri da yawan azumi da yawan sallah in kuna taimakon kanku da haƙuri da azumi da yawan sallah Allah zai hore muku abin da yake mai wahala
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فأحياء ولكن لا تشعرون
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولا تقولوا kada ku faɗawa liman yuktalu fi sabilillahi mutumin da aka kashe shi a fagen daga na yaƙi gashi ya zama gawa amma kar ku yadda ku ce ya mutu da ransa ina da rai bada haya un inda rabbim yurzaku bada haya walakin la tashkurun ku ne dai ba ku sani ba kuna tsammani ya mutu amma bai mutu ba an canja masa buhu ne aka juya wannan tsohon buhu aka sa shi cikin sabon buhu na zuwa rahira ku ne ba ku sani ba
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين tun da na kawo ku duniya ne to liyabdo ku mu ayyuku mu ahsanu amaran ya zai rika jarraban ku da abubuwa iri iri wal nabluwan nakum shay'in min al khawfi wani lokaci jarrabe ku da tsoro tsoron yakin na makiya min al khawfi wal ju'i wani lokaci in sako muku yunwa in jarrabe ku da yunwa rashin abinci wa nafsin min al amwali wani lokacin jarrabe ku da halakar dukiya ko ta hanyar gobara ko ta hanyar sata ko ta hanyar kone ko ta hanyar bushewan gonaki ko ta hanyar mutuwar dabbobi wani mai lamwali wa lamfuzi wani lokacin jarrabe ku da mutuwar matanku da mutuwar ‘ya'yanku wasu marat wani lokacin jarrabe ku da konewan gonakinku su bushe wani mai lamwali wa lamfuzi wasu marat wa wasu sabirin saura dukkan wanda na jarrabe shi ya yi haƙuri ya rasu da kai masa albishir duk wanda na jarrabe shi ya yi haƙuri kai masa albishir dama shi mumini in Allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri in Allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri in ya yi haƙuri sai Allah ya ɗauke shi ya mai da shi wajensa inna Allah ma'as sabirin sai Allah mai da shi wajensa ya zama babban mutum kenan ya koma fadan Allah inna Allah ma'a sabirin Allah yana tare da masu hakuri idan ya ya maka alheri ka gode ya ƙara maka in ya maka wahala kai hakuri ya ya baka lada ba iyaka inna yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wa bashir sabirin الذين إذا
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون masu haƙurin nan su ne wanda in musiba ta same su a cikin wannan musibobin da aka faɗa ko ta rai ko ta dukiya abinda suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne Allah ne ya kawo mu abinda muke da shi ma na Allah ne Allah ne ya kawo shi idan Allah ya ɗauke abin da ya ba mu mu ma ai za zai ɗauke mutar mu koma gare shi mu ma masu komawa ga Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasa wani abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai mayar masa fiye da abin da ya rasa saboda haka ne ummu salma da mijinta ya yi shahada sai da ta annabi ya ce idan mutum ya rasa wani abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah musanya min fiye da abin da na rasa sai zan fiye da abin da ya to ina zan samu miji kaman Abu Salma idai zan faɗa saboda imani amma ina za a samu miji kaman Abu Salma ta gama idda sai annabi kansa ya aika ce na sun zai aure ta ta ce a a a alhamdulillah Allah ya yi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace yana so na to ina da laifuka guda uku na farko ina da iyalai yara annabi ce ya gaya mata ai kowa da kowa ba mu iyalan Allah ne na biyu a gaya mata ni a gaya masa ni mai tsananin kishi ne a gaya mata zan roki Allah ya tafiyar da kishinta a gaya masa ni ba kuwa ce ban da kowa a garin nan a gaya annabi ya ce a gaya mata ai wanda suke da kowa din ma ni ne gatan su sallallahu alaihi wasallam ya sai annabi ya aure ta alhamdulillah masu karban dariga Allah yana so ya dariga tijaniya idan an zo karba sai mutu in an shiga ba a fita ba hadawa da wata dariga ba ziyarta wasu wani yanzu wanda suke cikin dariga tijaniya za kula da sallah za a kula da lazimi da wazifa da cikin juma kuma ba a shan taba duk wanda ya ji wa'annan sharuɗa in ya yarda na ba shi dari ga shehu tijjani Allah ya mana gafara Allah ji ganmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah sa ka shi mana mutane Allah biya bukatunmu da bukatun wanda muke yi musu addu'a Allah za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mana kasarmu Allah kiyaye mana kasarmu Allah kiyaye mana kasarmu Allah sa mu zauna lafiya اللهم لا يردونا بالله الله كم شردونا بالله البركة نبي بسم الله الرحمن الرحيم فاتح الصلاة الفاتح كريم صلى الله عليه وسلم فاتح الفاتح